rahimahullahu ta'ala ƙarshen magana inda muka tsaya gaba ta sama a shayi na hamsin shi ne faɗan malam da ya ce walaisa muradun nabi sallallahu alaihi wasallama bai kaulihi innama huwa shirk mun gane ko mala ya koro bayani na kan cewa wanda bai taba hada bauta Allah da wani Allah ba to iya da aminci da lamun cewa cikakku wannan kuma ya samu wannan magana a ƙalƙashin fada Allah maɗaukaki da ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun amma kuma wanda ya zamanto an samu wani abu na shirka tare da shi amma nan shirkan nan kattaka ba babbar shirka ba karamar shirka kamar su rantsuwa da wanda ba Allah ba ba tare da nihin cewa abin da aka rantse da shi ba ya kai matsayi na Allah ko kuma abin da ya shahiriya duka wannan shirka ne sai dai karama ce batta da fitar da ma'abocinta daga imani ko da'ira ta musulunci sai dai kuma idan ya ce aikin da aka yi babu lada ya lalace ya zube to sai malam yake bayanin cewa irin wa'annan mutane gobe kiyama suna da kwanciyar hankali amma nisba ba wai cikakken kwanciyar hankali gare su ba domin ƙarshen dai abin su shiga aljanna duk da cewa Allah maɗaukaki zai azabtar da su dalilin zunubin da suka yi idan ba su samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da cewa walaysa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi innama huwa shirk ba wai munhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ba innama huwa shirk anna man lam yushrik ash-shirk al-akbar ya kunu lahul amnu tam cewa wanda bai yi shirka ba babbar shirka ya kasance iya da lamuni da kwanciya hankali da aminci cikake wale hitida da shirwa attamu shi ma cikake bayan a hadithahu alkathira hadisan wannan babi ko wannan bayani suna da yawa ma'anu susul qur'an da nasosi na alqur'ani mai girma ayoyi tubayyana anna ahlal kaba'iri wanda suke bayanin cewa ma'abuta manya-manyan zunubai kamar su ƙarya su cin amana su yi da mutane su hassada su zina su shan giya su cin riba duka wannan manya-manyan zunubai ne mu'arraduna lil khawf za a bujiro su ne akan tsoro kenan ba su da kwanciyar hankali cikakka lam yahsul lahum al-amn at-tam wal ihtida ba za su samu ba lamani kwanciya hankali cikakke da shiriwa cikakka alladhi yakununa bihi muhtadina ila siratul mustaqim wanda ya zamanto za su kasance da wannan shiryayyu ya zuwa tafarki mai kakke siratul ladina an'ama an'ama Allahu alaihim hanya ko tafarkin da Allah madaukaki ya musu ni'ima min ghairi azabin yahsul lahum cewa ba tare da wata azaba ba wadda za ta same su bal ma'ahum aslu ihtida suna da dai asli na shiriwa ila hada sirata ya zuwa wannan tafarki wa ma'ahum aslu ni'matillah ta'ala kuma suna da asli hallau na ni'ima Allah madaukaki alaihim akan su wala budda lahum min dukhulil janna ma diddai daga karshe Allah madaukaki zai zai shigar da su aljanna domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kasance a zuciyar shi akwai gwalgwadon zarra na imani baya da wama auta karshe dai da rahma Allah madaukaki zai zama Allah ya tsame shi daga cikin wuta ya sa shi aljanna wa qawluhu innama huwa shirk fada shi da yace ana nihin shirka can da Allah madaukaki ya sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm su sun yi tunanin wannan zalunci zalumcin kawunansu wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ba wannan irin zalunci ba ku karanta wasiyar da Luqman ya wadan shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai fassara cewa wannan zaluncin da ake niyya a wannan aya ana nihin babban zalunci shine shirka hada bautar Allah da wannan Allah shine nan yace innama huwa shirk ai in aradal akbara in iya nihin shirka babba wa in kana muraduhu jinsu shirk nam fa maqsuduhu afwan anna man lam yakun min ahlihi fa huwa aminun mimma wu'ida bihi al-mushrikuna min adhabi ad-dunya wal akhirah cewa idan ana nihin shirka babba to mun hau wannan anan cewa dukkan wanda bai kasance ba ma'abucin wannan shirka fa huwa aminun mimma wu'ida bihi al-mushrikun lamantacce ne amintacce ne daga abinda aka wa mushrikai mugun alkawali na azabar duniya da lahira wa in kana muraduhu jinsu shirk idan kuma manufarshi jinsi na shirka fa yuqalu zulmul abd nafsa sai a fassara shi da cewa zalimcin mutum kanshi domin mutum iya zalunta kanshi ka bukhlihi bi hubbil mal kamar yanda yake ruwa da san dukiya wannan zalunci ne mutum yake Allah ya baka dukiya kai ruwa da ita ka zalunci kanka domin ya kamata a ce ka ciyar da wannan dukiya a bisa tafarki na Allah maɗaukaki a bisa taimakawa mabukata sai ka kame kai wannan to wannan zalunci ne kawo kanka ba ka zalunci kowa ba kanka ka zalunta misali bi ba'adil wajib wa huwa shirkun asghar da wani yanki na wajibi kuma wanda ya zamanto shirka ne karama wa hubbihi ma yabghuduhu Allah ta'ala da irin san san shi na abin da Allah maɗaukaki yake hushi da shi hatta yi ƙaddima hawahu ala mahabbatillah shirkul asgar har ya zamanto mutum ya gabatar da san kanshi san ranshi a bisa san Allah maɗaukaki wannan halau sai zamanto shirka ne karama wa nahwi zalika fa hadha fatahu min al-amn wal ihtida bi hasbi to wannan sai zamanto na daga cikin mutanen da suka aminci da shiriwa sun kubce musu daidai gwargwadon aikin da mutum yi wale haza kana salaf yudkhiluna dhanba fi hadha shirk dalilan haka manya-manyan magabata sabai da wanda suka biyo su baya suke shigar da irin wannan zunubi suke cewa shi ma shirka ne bi hadha al-i'tibar da wannan lura intaha mulakhasan da nan karshen maganar malanta kare a takeici وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم وند رحمه الله تقار تبتا ادريشي yake cewa قوله تعالى فدا الله madaukaki da yace الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قال الصحابه sahabban manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi suke cewa wa ayyuna ya rasulullahi lam yalbis imanahu bi zulm wane ne daga cikinmu wanda bai garwaya ba imanin shi da zalunci kala zalika a shirk wannan zalunci ana ana nihin shi shirka alam tasma'u qaulal abd salih buku saurari ba buku ji ba magana bawa nagari inna shirka la zulmun azim yake cewa lalle shirka tabbas zalunci ne mai girma kuma babu tabbat babu abin da ya kai shirka zalunci domin ma'anar shi ka ɗau haƙƙi na Allah ka ba wani bayan Allah shi ya halicci abin da ka ɗauka ka bada kuma shi ya halicci wanda ka ba abin da ya zama to ya cancanta ne nashi ne haƙƙin shi ne ka ɗauka ka ba wani don ka ce mutum iya iya jujjuya duniyan nan ya yi abin da ya ga dama ya saki iska ya saki ruwa ya riƙe ya yi kaza ya san adadin abin da yake ƙasa ya san abin da yake sama to tabbat ka da wani haƙƙi na Allah ka bashi idan ya zama to kana tunkahon ya cancanci a bauta mishi ka dau haƙƙi da Allah ka bashi ko kuma ya zama to ka bashi suna daga cikin sunayen Allah ko kamanni daga cikin kamannin Allah shi ma wannan kayi babban zalunci kayi babban shirka kuma asalin zalunci shine ɗauka abu daga wurin da ya dace ka canza mai wani wuri wanda bai dace ba wannan shine zulmi zalunci nan sai ce suka ce ayyuna ya rasulullah lam yalbis imanahu bi zulm qala zaka shirk alam tasma'u qawla al-abd as-salih inna shirka la zulmun azim falamma ashkala alaihim al-murad bi zulm lokacin da munuhar zalunci ya rikita game da su ba su fahimta ba anna zulman nafs dakhilun fi cewa a anna zulman fazannu anna zulman nafs dakhilun fi sai suka yi zaton cewa zalimcin mutum kanshi ya shiga kalkashin wannan zalunci babba kuma wannan zai karantar da mu cewa sahabbai nafsi su tari iya izuwa su kasa fahimtar munuha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su in larabci ne ba a kai su ba domin halshen su ne kuma a zamanin da larabci yake da ƙarfi bai gurbata ba amma sai zamanto da yake akwai al'amari na shari'a na shari'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu bayanin wasu abubuwa shi yasa suka tambaye su ga abin da suka fahimta shi kuma ga abin da yake tabbatacce wa anna man zalama nafsa cewa dukkan wanda ya zalunci kanshi na man zalama nafsa ai zalam zulmun ayya zulmin kowane irin zalunci lam yakun aminan wala muhtadid wala muhtadiyan bai kasance ba amintacce ranar kiyama kuma bai kasance ba shiryayye ajabahum salawatullahi wa salamuhu alai sai zamanto wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya ba su amsa bi anna zulmar rafi'u li amn wal ihtida ala al itlaq wa shirk cewa zalimcin da yake dauke aminci da shiriwa kwata kwata shine shirka babba wa hadha wallahu wa hadha wallahi huwa al jawab alladhi yashfi al alil wa yarwi al ghalil ya ce wallahi wannan ita ce amsa wadda take shayar da yashfil alil wadda take warkar da marar lahiya wa yarwul ghalil wanda take kosar da mai kishirwa fa inna zulmal mutlaq attam zalimci wanda ya zamanto na kwata-kwata ne cikakke huwa shirk shine shirka alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha wadda ta zamanto sanya ko ajiye ibada wurin da ba nata ba ba ma'ajiyarta ba wal amun wal huda al mutlaq shi kuma aminci da shiriwa na kwata-kwata huwa al amnu fi dunya wal akhirah shine aminci a nan duniya da lahira kuma wannan abu ne karara za ka lura ka lura da mutumin da ya dogara da Allah mai imani wanda ba mushriki ba ka kalli rayuwar shi a duniya za ka ga iya cikin kwanciyar hankali bayya tsoron wani abun da zai zo ya same shi domin ya san ba abun da zai same shi sai abun da Allah madaukaki ya kaddara sabanin wanda zai je iske boka yayi kaza yayi kaza kullun zuciyar shi ran shi a kada yake baya da kwanciyar hankali dalilin mene dalilin da bai kadaitar da Allah madaukaki da bauta ba na'am qala fa zulmul mutlaq at-tam rafi'un lil amn wal huda al mutlaq at-tam ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمر kuma wannan baya hanawa ya kasance zalunci na kwata-kwata abu ne mai hana kwanciya hankali na gaba daya wa mutulakal huda kuma da shiriwa ta gaba daya fata ammalhu mala ya ce ka tsaya ka yi tsokaci akan wannan matsala na falmutulaku lilmutulak abin da ya zamanto sakakke ne na kwata-kwata to na sakakke ne kwata-kwata walil hissatu lil hissa kuma wanda ya zamanto bangare ne shi ma na bangare ne intaha mulakhas nan ma maganan malan ta kare a takaice qala al musannif rahimahullah wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare yake cewa wa an ubadata bin samit radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga ubada dan samit wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه cewa malam ya samu ya koro wannan hadisi daga ubada dan sami da yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace man shahida Allah ilaha illallah dukkan wanda ya tabbata ya shaida cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wanda ya cancanci bauta shine Allah wahdahu wanda ya zamanto shi kadai ne la sharika la baya da abokin tarayya a cikin abin da yake banta da shi kama tun daga rububiyya da uluhiyya da asma'in shi da sifatin shi wa anna muhammadan abduhu wa rasulu ya tabbata lalle muhammad dan abdullah bawan Allah ne kuma manzon shi ne ba Allah bane ba ba dan Allah ba ba kamar yadda Kirista suke cewa Isa dan Allah ne, Yahuda suke cewa Uzairu dan Allah ne. A'a, manzo sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma manzon shi ne. Wa anna Isa Abdullahi wa rasulu. Haka ya tabbata cewa Isa dan Maryam bawan Allah ne kuma manzon shi ne. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Umarnin shi ne wanda ya jewa shi ya zuwa Maryama na kasancewa ta ɗauki ciki wa ruhun min ruhi ne daga Allah maɗaukaki. Waljannata haƙƙun ya imanin tabbata cewa aljanna wa gaskiya ce, ba labari ba ne ba, ba tatsuniya ba ce ba, wannara haƙƙun ya tabbata lalle wuta ma gaskiya ce, a da kalahullahul jannata alamata na min al'amur. To Allah maɗaukaki da rahmar shi zai shigar da shi aljanna a bisa duk yanda yake na aiki. shi yasa wannan hadisi na karantar da mu ƙarshen dai mumini shiga aljanna to sai dai kuma mu yi tunanin cewa a ce daidai da second a cikin wutar jahannama bala'i ne kuma secondikin da ba irin na duniya bane irin na lahira gane ko domin yini guda na lahira daidai da shekara dubu yake na nan yinin duniya musu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana dubu hamsin yini guda a ce za ka yi sai gwanda irin na can ai kaga ana cikin bala'i ina kuma zai zamanto shekara da shekaru ne za ka yi kana a hudda ka yasa abin na da hadari qala sharh badat bin samit wannan sahabi ibn qais dan qais al-ansari mutumin madina ne al-khazraji dan kabilar khazraj abul walid ana mai alkunya da baban walid ahadun nuqaba na daga cikin manya-manyan mutane wakilai badariyun wanda ya halarci yakin badar badar mashhurun shahararre mata bir ramla ya mutu a wani ƙauye wanda ake ce mata ramla sanata arba'in wa talatin shekara talatin da hudu bayan hijira wala husnatani wa saba'ina sana iya da shekara saba'in da biyu wakila asha ila khilafati muawiya wasu malamai suka ce wannan sahabi ya rayu har zuwa khilafa ta muawiya bin abi sufyan qauluhu man shahida allah ilaha illallah fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace wanda ya shaida ya tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ai man takallama biha arifan lima'naha amilan limuqtadaha batinan wa zahiran kama qala ta'ala فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون nan wannan wai ba kawai ka ce la ilaha illallah ba a'a akwai sharuɗa dole ne man takallama biha wanda ya furici da wannan shaida arifan li ma'anaha kuma ya san ma'anarta zusu tari musulmi ka tara musulmi ɗari ka nemi goma daga cikinsu wanda za su baka ma'anar la'ilaha illallah ta kamima da wahala sun san dai su ce la'ilaha illallah amma su san ma'anarta ba sani ba shi yasa ake samun kurakurai da yawa mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya aikata abin da zai warware wannan kalma ba tare da ya sani ba saboda ya jahilci ma'anarta nan dole ka faɗi kuma ya zamanto ka san ma'anarta amilan bi muqtadaha sannan kuma kana aiki da abin da ta bibiya kai ne kace babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah kenan wannan ma'ana ta kumshi cewa bai dace ba haramun ne ka bauta wa Allah wani wani Allah ba Allah ba ka dau wani haƙƙin Allah ka ba wani idan ka ya wannan ka rogazar da wannan la ilaha illallah ka warware ta kina amilan li muqtadaha batinan wa zahiran a cikin zuciyarka kuma a cikin bayyane kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ya ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah cewa babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah haka fada Allah maɗaukaki da ya ce illa man shahida bil haqq sai wanda ya yi firici da gaskiya ya tabbata da gaskiya wahum ya'lamun alhali kuma sun san ma'anar wannan kalma shaida da suka yi ba kan jahilci ba amma nutuqu biha min ghairi ma'rifati ma'naha ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من الشرك والإخلاص قول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح غير نافع بالإجماع cewa furici da kalma ta la ilaha illallah ba tare da sanin ma'anarta ba ba tare da yaƙini ba tabbatawa ba tare da aiki da abin da ta bibiya ba wanda ya ƙumshi kore shirka da tsantsanta bauta ga Allah a faɗi da aiki, ƙaunin kan faɗa ta zuciya wal lisan da firici na halshe wa amalin kan da aiki na zuciya wal jawari da gangan jiki fa gairu na fi bilijima. Wannan dukkan malamai sun haɗa cewa wannan firici kaɗai bayya amfanin mutum. Nan dole sai da aiki, ka sani kuma ka aikata, sai zamanto wannan dole ne musulmi su dage. su karanci addininsu ba ma kamar tauhidi a duniya domin shi ne madogari duk sallar da za ka yi da azumin da za ka yi da hajjin da za ka yi da sadakar da za ka yi da dangogin ibada da za ka yi in ya zamanto tauhidi bai samu ba gindin zama a tare da kai to wannan mutum ya aikin banza domin shi ne tushe na komi sai ya samu kanna ake zance shi yasa duk abin da domin Allah da ya tashi bayanin haƙƙin shi bayanin tauhidi yayi zala sallallahu alaihi wasallama sai da shekara goma sha uku a makka iya kiran mutane da tauhid shi yasa duk wakilan da zai aika wanda za su kiraye zuwa ga musulunci iya umarnin su ne da mene da tauhidi haka ya gaya wa mu'adh bin jabal radiyallahu anhu falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah saboda muhimmanci shi domin shi ne shine abu sai dai kash mu kuma a shi muka yi sakaci shi yasa kake samun kurakurai da yawa mutum ya ce la ilaha illallah bayya hana ya yi tamanin cewa wani zai iya cutar da shi zai je wajen boka ya gaya mai abin da za a yi gobe ko turke shi ta ɓace ko abin da ya kama da haka ko son shi ya ɓace ko an mai sata je wajen boka ya ce ai ga inda wannan bayan Allah maɗaukaki ya ce ba wanda ya san gaibi sai Allah maɗaukaki na'am idan ka gani ya ce la ilaha illallah kuma wannan saboda ya jahilci ma'anar la ilaha illallah ya je aikata abin da ya zama to ya warware wannan kalma shi yasa nan dukkan malamai sun tayi akan cewa faɗa ta la ilaha illallah ba tare da ilimi ba da aikin da ta kumsa wannan baya da amfani qala wa fil muh wa fil mufhim ala sahih muslim ya zo a cikin mufhim ala sahih muslim babu la yakfi mujarrad at-talaffuz bil shahadatayn bal labudda min istiqani alqalb yazo bayani cewa bayya isa ya bude babi babun babi la yakfi mujarrad an-nutqi bi shahadatai tsantsa furici kawai da cewa la ilaha illallah muhammadar rasulullah bayya isa bal labudda min istiqani alqalb dole ne sai wannan abu ya tabbata a zuciyar mutum هذه ترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجعة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان wannan babi na mai da murtani akan ko fada kaswa akan lalacewan mazhabi ko tafarki na murji'a wanda suke cewa da kayi furici da la ilaha illallah ya ishe ka kawai imani so suna ganin in ka ce la ilaha illallah ba ka yi aiki ba shi kenan kawai ta tsira kai ma mumini ne wannan kuma ba gaskiya ba ne ba na'am wa hadithu hadhal bab tadullu ala fasadi hadisan wannan babi suna nuni a bisa bannan wannan mazhabi bal huwa mazhabun ma'lum al fasad tafarki ne wanda aka san shi da banna min shari'ati daga shari'a liman waqafa alaiha ga wanda ya tsaya akan ta ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق da kuma irin wannan mazhabi ko tafarki na tilastar da tahiyar da munahuci ka ce la ilaha illallah amma kuma a aikace ba haka bane ba kenan wani nau'i ne na munahuci wal hukmu lil munafiq bil iman as-sahih kuma hukunci ne ga munafiki da na imani kuma kace imanin shi ingantacce ne wa huwa batilun qat'an kuma wannan abu ne banna ko lalatacce ne kwata-kwata intaha wa fi hadha alhadith ma yadullu ala hadha kuma a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuni akan wannan wa huwa qawluhu man shahida man da tabbata idan kaga sai da mene sai da yaqini sai da abin da zuciya ta tabbata kuma zuciya bata tabbatar da abin da bata sani ba sai kana da ilimi zaka tabbatar da abu in baka da shi baya tabbatuwa فإن الشهادة لا تصيح إلا إذا كانت من علم ويقين إن wannan shaida ba ta kasancewa sai abin da ya zamanto ya samu tushe daga ilimi da yaqini ina ga sai mu tsaya akan wannan gabar domin lokacin sallah yayi mu tsaya akan qala nawawi rahimahullah abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Gracias.